تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خلوة خدرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الثاني حديث نبي أتكين باب التقوى an karɓo shi ne daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu allah kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma karɓo shi daga annabi tsira da mancin allah ƙala annabi ya ce inna duniya hakika duniya hulwatun mai zaƙi ce hadiratun koriya shar abinda ake nufi dukan daɗi ɗabi ne ko na ɗanɗano ko na gani shi kenan to da ka duniya an kwatanta ta da abu mai zaƙi kaga a ɗanɗano kuma abin da yake kore shar ka je ga bishiyoyi ciyayi guri ya lublub shi ma sha'awa ce da shi to da ka duniya tana da abubuwan ban sha'awa ga su nan fal a cikinta to kuma ɗan adam ga shiga ta amma da abin da yake kore shar in an samu dogon lokaci mai za a zai zai damu na ka ga boye na kore shar amma da wata iska ta kada in ka zadi ya zama ja ko mai wani irin ruwa kuma za a yi to annabi ya nuna mana duniya aba ce mai daɗi mai ban sha'awa amma fa ba mai dorewa ba kuma kamar yadda a koren abu baya dorewa inda itace ne zai ga ya canja to ita duniya take da wannan siffar mai daɗin ɗanɗano ko mai kyawun gani to sai ce wa inna laha mustaqalifukum fiha Allah zai sanya ku ku zama wakilansa a cikinta zai sa ku zama wakilansa a cikinta wakilansa ta hanyar mulki wakilansa ta hanyar dukiya wakilansa ta hanyar ilimi wakilansa ta hanyar zama mai gida wakilansa ta hanyar sana'a duk abin da aka ɗora ka a kai wakilin allah ne kai sai ka yi yadda ake so a yi da ubangiji ya sanya mu mu zama wakilansa sai an daba alaisa ya ce fayan zuru kai fata amalona allah yana duba ga ya za ku yi ya za ku yi a nan yanzu kai fata amalona malamai sun ce sai a dube ta da cewa Allah da ya dauki abu ya baka in ya dau dukiya ya baka ko ya dau mulki ya baka ko ya dau ilimi ya baka ko ya samu ya'ya ko ya duba ya baka kyautar ya'ya to zai ga ya zaka yi shin zaka tafi da mulkin ko ilimin ko dukiyar ko iyalin a inda za a sami yardar Allah ko ku zaka tafi da su inda za ga wani fashin Allah to duban da Allah yake wa mutum kenan ya rage nasa ɗaya fuskar kuma malamai suka ce mustakali kumfi haɗin wato duk wanda ya zo ya hau wani matsayi to wani ya gada wani ya gada sai ka duba yanzu ka ga gari in ka lura sai ka tara babu sai a gwaye gari ba wanda ya gina gida a gari ko fagen nan ba na jin yau akwai mutum ɗaya wanda ya shi gina gidansa duk sai wanda ya gada duk sun kare ko nan in za ka ɗau carbi sai ka kewaya shi so goma wa'yanda duka sani babu su to allah kai da ka zo yanzu kake nan ana gaya maka wa'yansu ka gada to ya za ka ƙare shin ya suka ƙare kai ya kake so ka ƙare ita kuma duniya sahu biyu ne rak ko sahun mutanen kirki ko sahun mutanen kawai sahun mutanen kirki kyakkyawan ƙarshe suke yi wal aqibatu lil muttaqin su ko mutanen kawai mummunan ƙarshe suke duk wanda yi aiki irin na mutanen kirki to zai ƙarshe irin nasu wanda ya aiki irin na mutanen kawai zai ƙarshe irin nasu tarihi bai taɓa ƙarya ba kuma ba zai ba to wannan shine abin da annabi alisun kansu malam suka ce ke nufi wa yanzu da kai fata amaluna igaya za ku yi za ku lura da wanda suka wuce din me suka yi ya suka kare to ko kuma yanzu da aka dora ku a kai daman duniya rawar yan mata ce ko ce in ta taka in ta gama sai ta koma baya to kai yanzu me za ka yi wani ƙarshen kake so ka yi wannan shine to amma kafin na wuce abin da yake damun mu a yanzu duk abin da magabatanmu suka yi suka gama lafiya suka zauna lafiya mun raina shi mun ɗauka akwai wani cigaba irin na mahaƙi rijiya ko cigaban sarkin baka yana ƙananan kowa daji ne yana ganin gaba yake ci to yanzu abin da muka ɗauka kenan magabatanmu ba masu basira ba ne ba su waye ba mata iyaye ba akan daidai suke ba mazaje ba akan daidai suke ba kowa na yanzu abin da ya ga dama yake aka ɗauka shine ci gaba amma kuma an kasa ci gaba kullum komai taɓarɓarewa yake da ɗai farko dai imani an rabu da shi maganar yaƙi ne akan allah babu mutane su dinga ganin kamar musulunci kawai ta kora su ya mace sai ta ce za ta yi tsiraici ko ta fidda halittunta ko ta fidda gashi ko ta yi wani abu in ga magana sai sai Allah ne ya bata kuma zai takura ta ne kaga shi jikin ba ɗauke shi da kima ba Allah ba shi da kima in ya ce ga yadda yake so sai a ce a'a ya ce duk wanda yake faɗar haka in ya je so mota ko mace ko namiji aka ce diesel ake zubawa bai isa ya zuba kanan zurba ko ka bature ne fa Allah hikima ko fishi iko ya halice ka ya ce karkai kaza karkai kaza karkai kaza sai ka ce ya takura ka amma wannan ya kera mota ka siya da kuɗi ya ce kaza za ka zuba inji aka ce bakin mai za ka zuba in ka ɗebo ruwan da ka zuba ba zai ba in ka ɗauko fetur a ciki ba zai ba birki an ce akwai ruwansa in ka je randa ka ka ɗebo ruwa ka zuba ba zai ba sai ka kiyaye abin da ya shafi allah in ya ce a yi sai mutane suna da ja don me za a takura su amma abin da aka kera na'ura kowace iri ce in mai ita ya ce ga yadda za a yi sai su biyo suna gudun asara to babu asara ta wuce mutum ya asara kansa gobe alkiyama amin kuma idan akwai hankali yadda muka ga sun yi sun kare lafiya to mu bi sawunsu kuma za mu kare lafiya amma mun bata su wuya muke sha ko mun kasa wayoya baya akwai hankalin da aka yi baka ai dan kai la'akari da shi ne kai abin da ya kamata ka zaɓi abin da yake mafi alheri gare ka to da annabi alaihi sai faɗa mana haka sai ce da mu fattaku duniya ku guji fitinar duniya guri ne na fitina ku guji fitinar ta sai na ce wattaqun nisa kuma ku guji fitinar mata ka ga mace tana cikin duniyar amma saboda rawar da take taka wajen fitina sai aka ware ta shine zikirul khas ba adal am in abu yana da muhimmancin an faɗe shi a dunkule sai an ware shi a cikin lailatul qadr Allah ce tanazzalul mala'ikatu sai ce war ruhu kaga yana cikin mala'iku amma sai aka ware shi saboda gudunmawar da yake rawar da yake taka ta fita sauran a hadisin hijira sai man kana hijiratu le duniya a wimra'atin sai da ya faɗi wannan wani jira saboda wata duniya mace tana cike ma saboda taka rawar da take ta fita kowa sai ce a wimra'atin ko dan wata mace to hijiratu ku ila ma hajara alai shi sa nan annabi alai sun ce fattaqu duniya ku kiyaye fitinar duniya wattaqun nisaa ku kiyaye fitinar mata tana cikin duniyar domin zuyina linnasi hubbu shahawati ta ce minan nisa'i wal banina والقنادير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث تشي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب to ita ce wannan duniyar da aka lissafa ta a wannan zuwinin linnasin duk in ka zaga ka zaga ba za ka fita daga wa'in abin da Allah ya lissafa ba minan nisa'i wal banina ya'ya wal qanadiril muqaddara kudi yanzu a ce mutum yana da miliyan kaza ko trillion kaza a cikin akawun ɗinsa wal khailil musawwama abun hawa daga kan doki abin da ya tafi har jiragen ruwa da jet jet da ake mallaka da motoci iri iri wannan khailil musawwama ta sai wal an'am abin da ya shafi harkar kiwo da bunƙasa shi da a ce wani ya fi kowa yawan dabbobi da iya kiwo gonarsa ta kaji gonarsa ta shanu gonarsa ta kaza ana fitar da abu kaza a koyaushe wal an'ami wal harsu da kuma noma sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wani dan tamani ne na duniya wallahu inda husnul ma'ab ubangiji kuma kyakkyawar makoma tana gurin sa in ka bi shi sai ka ji dadi anan kuma ka tafi can ka zama masarauci a lahira amin to sai su mata sai aka ce to su wanne ne waɗanne ne ake son a kiyaye su ɗin sai malamai suka ce na farko su ne matan mutum na aure matan mutum na aure sai hankali da su in ba haka ba sai su saboda shi kullum tare su shi ne sharrun labudda min ana tamfara da su koyaushe in ba allah ne ya shiga ba mutum ya dage to sai su halaka shi nan duk ran da adiko ko kallabi ya shiga gaba rawani ya bi baya to ba za a kare ba sai a wuta sai dai tsirari ne ba za su zama haka ba ba sai su ja san zuciya a kai za su tafi harkar duniya ta sha kansu abin da ya sha kansu ba su damu da shi ba akwai kalmomi da abubuwan da annabi alaihi ya faɗa mata yanzu ko ta kansu ba sani shi ko wannan bawan Allah alaihi salatu wasalam manzon Allah khatimun nabiyyin mursalina ma yantabu anil hawa idi yace alaihi sai sallah karamar sallah idi fitr ya idar da sallah alaihi salamu sai ya dogara da sanda ɗaya hannun nasa sai ya ɗora shi akan kafaɗar bilal radiyallahu anhu sai ya hudu ba da ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba alayhi salatu wassalam sai ya faɗakar ya ja hankali wacce za ta motsa rawuka da zukata sai ya gaba ya je ta da sahun mata sai ce ta saddaka na ma'asharin nisa jama'ar mata ku ta yin sadaka fa inna kunna akasaru hadabi jahannam ku ne mafi yawan kiraren wutar jahannama aka yi shuru sai wata mace ta tashi safa'a'ul khaddaini ta sa wani abu a nan ɗinta kama koya da nan sai safa'a'ul khaddaini sai ta ce limaza ya rasulallah me zai jawo haka sai ce takassurna shakawa wata kafurnar ashira kuna yawan koke-koke da kan kara sannan kuna buce cewa abokin zama wannan abin da ya faɗa ya kamata mata su kalli wannan ba da wasa ya faɗa ba duk wacce ta san tana da wannan siffar ta kokari kafin ta mutu rabu da ita amma baya gabansu ka sunna shakawa kullum kan kara ta zama ranana ni ba amin kaza ba ni kaza kaza kaza ni ba amin kaza ba ni ana korafin kaza in ka tattara su a jimlace kuma yau duniya ta taho zuga su aiki komai ita su sai a ci an dane wa mata haƙƙi an musu kaza in ba da ba dan an ba su dama ba to bai kamata mata su bi wannan tsarin ba tun da ice wannan yawan koke-koken da kuma butulcewa abokin zama ya gama abinsa shekara da shekaru ran da rai ya ɓaci sai mai ka taɓa mu ko abin wani har sai ta kafa da kalmar tsina mai ka taɓa tsina na mu to kaga kamata a faɗaka sannan da ya je isra'i alaihi salam ya ce ya je wuta ya je aljanna sai ya ga mafi yawan aljanna ba mata kuma wuta mata ne me ya ja ce kyale-kyale ado shi ya shagalar da su ga wurin aljanna yau me suke ci sun wagari kitsan nan ma sun ce yar uwarsa mace musulma ce a'a sai dai aje sai dai aje wanda yake kafiri dan daudu mata aure za mijinta zai kai ta wai wata dan daudu shi zai mata kitso shi zai ba da hannayenta wanda ko neman aure za a iya nan aka ce a gani saboda lafiyata ga kyanta shi zai ta ba da hannunta dan daudu kafiri shi zai mata kitso shi zai mata kunshi ta miƙa kawonta yi mata ya kai 'ya'yansa 'yan mata kaga da aka ce mu kiyaye fitinar mata kaga sun zo da abu an tafi kuma suka fito da abu shi ma yanzu aka zo za a yi aure sai a ce shi mai gida zai zo ya tsara shi zai fito mai ɗakinsa ta fito shi ne uban ango sannan amarya ta fito mahaifiyarta ta fito kowa mahaifinta ya fito su zo su tsaya a gaban jama'a auren da amarya suna sumbantar juna ana tafi wannan ana jin zai kai gaci duk mai hankali wanda babu taɓin hankali tare da shi ya san abin da khatimin nabi na alaihi salatu wasalam ya zo da shi wato ba shi da gyara wanda duk ya bar wannan to ba zai kyakkyawan ƙarshe ba a nan duniya ko ba zai ba a lahira ga musifa ta faɗo tun da ake a ƙasar nan ba a taɓa samun musifa da dare ta ƙi tafiya ba irin wannan abinda ijawo zukatan ne suka sauka daga kan abin da annabi alaihi salam zai shi ba wanda a ransa yake jin wani abu ko yake kishin Allah subhanahu wataala abinda duk ya ga dama yake wallahi sai wanda Allah yake yi to shi yasa ubangiji ya kyale mu yake ta kwankwada mana wayannan abubuwan amma har yanzu ba fushi bane idan muka gici wallahi ran da yi fushi ba mu ba ba mu ba wanda za su zo nan gaba ma sai wani abin ya taba su duk abin da Allah yake kauce mana kar mu haɗu da fushinsa fushinsa babu alheri a ciki in aka yi rashin sa'a ya fushin ma ibadi zai in yi ibadi shi kenan an gama tsaye da ba za a ƙara arziki ba to ya kamata mai hattara da abin da ake ciki yanzu na fitintunin nan mata su dinga ɗora gashi annaba sai ce Allah ya la'anci wacce ta dora ana ta kama kama ana yin ana ta neman wa'insu dalilai su shirya wanda ce haka suke so maza su bi su akan wannan abin haka ake annabi alaihi da aka zo auren na na Fadima radiyallahu anha shi yasa ya kirki ragamar auren a hannunsa da san har aka gama har ta tare gidan miji shi yake tafa da abin da ake auren dan ya dora maza haka ake in aka sakarwa mata ragama lalata abu za su to yau mun zama sako ko wannan ya zama sako ta ma ki ballo jakai sai yanda mata suke so za a yi akwai inda a garin nan aka zo da azumi aka soma ta awizi a kofar gida an kira mai jalalai ne zai zai an awizi billahi min shar je majabagi mata gidan ta ce me nake jiwa kofar gida sai jalalai ne za ta sha so nake wa kwana ana bori sai mai gida fito yana rawar jiki hajiya ta ce ba ta so da Allah a ba da haƙuri a tarce a daga ta malam ai addu'a a tashi ya kawo sadaka ya ba su borin aka kwan a nai na magana da ana ce da mu wata kwanne sa'a ku kiyaye fitinarsu ku kiyaye fitinarsu na auren su ne farkon wanda ya kamata a kiyaye fitinarsu wa'ancan duk wagai rahon wannan za ka rayu ba su ma gabaki daya amma wa'annan a jajirce a tsaya a haɗu abu Allah in mutum ya sake su shi Allah zai tambaya a kansu wa'yansu ba a ran malaman suka ce abinda annabi alaihissalam ya yi a banu zafar a nan madina da la'asar isa ulahi dan masa'ud radiyallahu anhu ya karanta masa qur'ani da ya zo fa kaifa idza ji ina min kulli ummatin bi shahidi waje ina bika ala haula'i shahida sai duba ya ga idan annaba sai na hawaye ya ce da shi hasbuka hasbuka hasbuka ya ishe ka ishe ka ya tashi wanda suka ce in an hau siraɗi ne duk magidanci in hau siraɗi sai an tsaye da shi sai an nuna wa annaba da sama shafin rayuwarsa da iyali sai a karanta a ce da annaba da sama haka ka ɗora shi a kai in annaba ce yi to zai wuce in ya ce ba haka bane kowaye shi faɗawa zai sa shekara saba'in yana juyin guduma kafin ya tada ban jahannama sannan mala'iku su zabarin su kamar goga su gano inda yake shi sa ya dinga hawaye a lisan akan wannan to ba mai tunanin lahira su kuma masu tsoron Allah Allah ce bil akhirati hum yuqinuna suna da tabbas akan wannan gurin za'a abinda aka shirya za a yi sai an yi kowa sai dai in mutum bai ba daman tana tashi Allah zai ce la zulma yau yau ba zalunci ina ma tuji zauna ma kuntum ta'maluna ya kamata mu kula kuma in an je an zo duk mai hankali ya auna ga duk magabatan sun tafi mace ta zauna da 'ya'yan kishiya wani sai an zo aure ma ke gane aboki zama fiyasa ba ita ta haife shi ba sun zauna a haka an yi ku amma yanzu an fito da fitina cewa wai mata ba zauna gida ɗaya ba sun raba kan 'ya'yansu sai dai wani ya zauna a wani gurin wani wani a gurin in za a yi aure muddar za a yi to ita amaryar da tata mahaifiyar su ne kishiyu za su zama kishiyar wacce take gida ita kuma ta cikin gidan da ita ta mahaifiyar su ne kishiyar wacce za ta fito kowane kishin ba da mutum ɗaya ake ba da wannan da wannan za ga an haɗa ke suna karfa wuta ana ta kura wuta an raba kan yaya ana ganin cewa ba za a ji ba to wannan abin ba daidai ba ne magabatan mu duk suka yi zaman su lafiya komai ya tafi daidai shi kenan sannan mai gida ya je ɗakinsa ko falansa ya hau kan kujera matarsa ta cire sutura ta saka tufafin da sai a ɗaki sannan su ɗauki waya su ɗau hoto da shi da ita kuma ya harba wa duniya wanzu wannan mai sallah mai bin annabi alaihi mai kalmar shahada shi zai dinga irin wannan ko ita ta ci kwalle ta harba kuma yana kallo kyale ta yasa ana tsace da mu wattaqun nisaa ku kya fitinar mata ba shi sa ko addu'a ka tashi allah ya maka maganin mukiya allah halaka mukiya sai ka ware banda su lamu alik a da'i sai ka ce gaira auladi wa azwaji banda mata na da ‘ya'yana su inda ma azwaji amwalukum azwajikum auladukum fitnatul lakum fitina ce gare ku ya'ya da mata to in za ka roƙi ana maka maganin muke sai ka ware wa'annan in ba ka sai share maka su gaba ɗaya muka iya addu'ar ba to sai an yi ta hankali da su to da mu da su dai Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dawo kan hanya ya sa mu dawo kan hanya to sai annabi alaihi sai kara mana bayani sai ce fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanar fi nisa'i farkon fitinar banu isra'il ta same su sai game da halaka daga mata ta taso sun ce watakila ishara annaba alaihissalam yake akan haruta da maruta fitinar ta mata ce ta same su ta mace ce ta same su allah ya musu wannan watakila kuma annaba alaihissalam yana maganar bal'amu dan ba'ura malami ne ya san attaura Allah ya buɗe masa har alwahul mahawi yana iya gani amma da abin ya kai ya komo sai aka zo aka ce wa annabi Musa alaihissalam mummunar addu'a ya ce a'a annabi ne yana da ismullahi al'azam in yi roƙi Allah zai karba aka ce zai zo iya iya masa addu'a ya ce a'a amma da aka bi ta matarsa ita ta shawo kansa ta zuga shi sai ya yadda tun da ya amince mata zai yi ita fi jakar ta tsaya ido ce ta sai ta ce masa kai wani marar basira ne yana ji wani irin marar basira ne kai mala'iku suna tare ni ka hana kace sai na tafi sai ya ki tun da matarsa ta ɗora shi ta ce za ta yi fushi in bai yi ba sai ya hau aka je aka hau kan dutsen ya ɗaga hannu in yi addu'ar mai ko annabin musa da sai yau kansu ce malam ya haka ya ce wannan ke tsoro ne shi kenan titirtir ta faru ya halaka annaba sai ce wannan ita ce fitan samun banu isra'ila a rana ɗaya da ya ga haka addu'ar ba ce ba ya yi wa kansu sai ce na kuma san fitina da zan yi ce nan da nan a nemi 'yan mata a yi musu kwalliya su shiga rundunar annan musa alaihissalam duk ran da aka samu wani mutum ya kubuce ya saurari daya tunda mayaka ne saboda allah annoba za ta fada kankace mai wannan kusan a rana daya dubbai ne suka mutu shi shi fitina ta tashi to daga mata ne sai to ai hankali da su Allah ya kiyaye mu a kiyaye mu kuma gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah shi sa annabi Allah sai ga mana banu Isra'ila sun samu wannan to kuma sai mu kiyaye tunda akwai abubuwa iri iri da suka samu annabi alaihi salamu ya karanta lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu annabi alisun a kishin gida yake ke faɗar wannan ya ce banu isra'ila idan mutum yana laifi wane bari in yake bari in lokacin cin abinci sai a zauna a ci da shi ba kyama lokacin shan wani kunu za a yi shayi meye sai a zauna a sha lokacin hira a yi sai allah ya ce da annabi dauda alisun ya gaya musu allah ya tsine musu aka sake gaya annabi isa alisun a ce a gaya musu allah ya tsine musu annaba sai a kishin gida yake sai tashi zaune sai ce na rantse da Allah in kuka yi haka kuma Allah haka zai muku kaga an gama faɗa mana ta mu tsinuwar tun da ya kwatanta da an yi ya gama zartarwa saboda ka irin abin da suka yi aka yi musu in muka yi haka za a mana saboda ka dole sai mun yi kokarin kiyaye wannan musibu da suka taso mana a yanzu ba mu san kanmu ba kuma duk abin da yake tasowa idan akwai jin tsoron Allah to Allah zai maka kariya amma in aka rabu da Allah duk wanda ya ta san bashari gare ka sai wanda ya honi karfi amma kana tare da Allah shi zai kare maka yi maka magani saboda ka Allah ce make mu rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi as-salisu an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم حديث نوكو أنكر أشهد الله دم مسعود رضي الله عنه النبي مزيرا da mucin Allah ya kasance yana cewa daga cikin addu'arsa Allahumma ya ubangiji inni as'aluka al-huda ina roƙonka shiriya shiriya shine ka samu hanya dodar wacce ba kwana sannan kuma yanke wacce kuma za ta kai doshe wacce za ta kai ka inda kake so shine yahuda na roƙonka shirya wattuqa muna roƙonka tsoron Allah wala afafa na roƙonka kamewa gaburan sabawa abin da kace da kuma barin abin da kace ayi na roƙonka a wannan walgina da kuma wadatar zuci ina da wadatar zuci da kuma wadata gaburan abin hannun mutane to malamai suka ce ƙari yake magana don duk yana da su alaihissala ba nema yake ba ziyada ce kuma da ya faɗi hakan bayan ziyadar mu yake koyarwa cewa nan hudun suna da muhimmancin da za mu dinga ƙasƙantar da kai ga ubangiji ya hore mana su a tsarin rayuwar mu to za mu ci riba a duniya za mu ci riba a lahira shine isa yake wannan addu'ar ilmantar da mu wayannan abu hudu huda tuka afafa algina suna da amfani mu kaskantar da kai ga Allah mu roƙe shi ya ba mu in ya ba mu kuma ya dawomar mana har mutuwa to Allah ce mu kiwo Allah ya ba mu alhuda wa tuka wal afafa wal gina rawahu muslim shi algina dinnan wadata ta zuci da kuma wata abin hannun mutaka rabu da shi ta abin hannun mutane yana da daukan fuska biyu fuska ɗaya shine mutum mai kwaɗayi yana sa rai akan abinsa a bashi wanda wannan yanzu ya sa mafi yawan mutane ba sa iya alheri duk wanda kai wa alheri to sai ya ƙure ka ya dinga zuwa ne maka zanzoma kenan har sai ka gaza ya kamata a rabu da wannan ɗaya kuma sa ido akan abin hannun mutane ta hanyar ƙyashi mutum ga hassada duk ibin da zai ga ya lalata abin shi ike yi to irin wannan abin ya kamata mu rabu da shi muna roƙon Allah ya kore mana wannan gina din sai mu daina hasada ko mu daina kyashi wannan shi ne shi yasa wannan kyashin namu idan aka ce dan uwa ya buɗe wani guri yana sai da abin da muke da bukata sannan wani hannun tsarki shi kuma ya zo ya buɗe yana bukata sai mu daina ciye hannun dan uwan mu koma gurin wannan mun gwammace wanda saboda kada dan uwan mu isa haka al'ummar mu take yanzu ko lokacin da na san akwai wanda ya buɗe gurin kayayyakin da yake sayarwa tsakanin mai sayan wanda zai sai ba su sayan kayan da kofarsa wani ma babu wani shamaki daga kofarsa sai tasa amma sai su tura yara su hau abin hawa su bi sabon gari su su su ki siya a gurin saboda dan uwansu ne kai kuɗi a cikin garin nan yanzu wayannan abubuwan su suke damu Allah ya sauke mana rawahu muslim imam muslim ya rawaito na hadisi ar-rabi'u an abi arifin adi ibn hatim da'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى اعتقاد الله منها فلياتي التقوى رواه مسلم رونا ديسي دغا ابي دريف شيني ادي دان حاتم الداي ادي دان حاتم الداي حاتم الداي شيني balaraban nan da ya shuhura wajen kyauta ya shuhura wajen kyauta hata mutla'i kai kyauta din da abuka misali mai kyauta da shi ake an ce shi ne farko wanda ya fara gina masaukai na baki duk wanda muke tafiya in ya zo gurin zai tadda zango ne an shirya abinci an shirya abin sha an shirya gurin kwana da shimfiɗa ka zo kai ka tafi shi ya fara wannan to shi adiyu sanadin musuluntarsa sabon annabi alaihi sun kai farmaki nahiyar da yake sai ya gudu shugaba ne sai ya gudu sai aka kama kanwarsa irhatan mudayi aka zo da ita a baiwa da aka zo aka saka ta a cikin kewaye inda aka sa danga aka kare aka sa ta a ciki ya ce ran nan sai wani ya zo a cikin sabai ya leƙa ya ce ina irhatan mudayi ta ce gani ce idan shugaban namu zai je masallaci ki dinga magana ki ce da shi ni ce yar hatan wa da'ika yanta ni sai ta ji da lokacin da annabi alaihi salamu zai tafi masallaci sai ta leko ta ce ni ce yar hatan wa da'i ka yanta ni sai annabi alaihi kalli gurin sai ya wuce da safe haka da rana haka da duk lokacin da ya wuce sai ta faɗa sai kalli gurin ya wuce bai ce komai ba ta ga sai ta ce wannan ina ga wata ila ba zai saurare ni ba sai ta daina sai wannan mutumin ya sake koma aiki zai saurare ki koma sai ta ci gaba da sai ranar kawai sai ya juyo a da su ce yar hatamu ta yi ce ke to shi kenan zan kyale ki da ya daga masallaci su ce ya yanta ta ta tafi kawai ta koma garinsu sai ta tafi da ta je sai ta samu wan yana gida ta ce ka ji kunya ka gudu ka bar mu duk an kame mu ba dan karimi ba ne da mun ji kunya zuri'an mu ta faɗi abota za mu kare sai ce ma wannan bawan Allah karimi ne ka je ka haɗu da shi in annabi ne to za ka rabota in kuma wani mai gawurta ne a duniya to ka wuce zilla in dai kana tare da shi to shine sai kawai ya shirya sai ya taho da ya zo madina tadda annabi alaihi masallaci yace shine adi dan hatim wadai annabi alaihi ce kai ne wanda ne ne na so a ce ina ma na taɓa musafiya da mahaifinka haka annabi ce so da kyautarsa sai ce shirya mu tafi gida suka tafi da aka gama suka tafi da shi ana tafiya sai suke hira da annabi alaihi salam yace sai na ga karamin yaro yi mana magana sai ya saurare shi sai ya gama ya tafi zan ga tsohuwa ta tsaye da shi tana min magana sai ya saurare ta sai ke cewa addini mai hada addinin nasara da kuma kafirci sai ce a ai ba sa bauta musu ita ka zo a habarahun ko ruhubaniyun wa habarahun ko urhubanin arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai ce mu taɓa bautawa malaman mu ba sai ce ai suna halitta muku haram su haramta muku halak sai ce suna ce ita ce bautar ai sai ce wannan kam suna yi suna dai tafiya ba a shiga gida ba da aka shiga sai ga annabi sai ya ɗauko mayafinsa mai alfarma ya shimfiɗa ce zauna ya zauna sai ce adiyu ba za ka musulunta ba ko dan ka ga musulmi suna cikin talauci to nan gaba za a wayi gari a dinga yawo da kuɗi gida-gida ba wanda zai karba shikenan aka yi wannan shine adiyu ya samu to Allah ya ba da sa'a sai adiyu ya musulunta shine ya koma garinsu kuma ya tabbata a musulunci har lokacin da annabi alaihi wa duniya musifar ridda ta taso shi yana nan a kai ya tattaro zakar mutanensa ya samu sina bukari don ce ga wannan a musulunci iraye a musulunci ya rasu shi ne ƙarshen sabon annabi a shi ba shi ba ne ya rasu a shekara ta 69 ko 66 ta hijira yana da shekara 120 a duniya lokacin da ya rasu shi adi dan hatamu da'i ya musulunta allah ya taimake shi shine yana da abu na giciya a wuyansa na zinare aka ci masa ai ba a so da ya haka ya cire shi irin mai tsadan ne na ga wata je jibbar da shi har yau bai ga inda ya tsaya ba ya ce ba ne ba shi ya tafi amma karimi ne kuma yana da girma a gurin al'ummarsa kuma duk al'ummar da ba ta ma in ya je suna girmama shi radiyallahu anhu ya rawaci hadisai da yawa shi shine yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzo Allah mai tsira da mancin Allah yana cewa man halafa ala yamina wanda ya rantsuwa akan wani abu yace ya rantse ba zai yi kaza ba ko ya rantse sai ya yi kaza sai bayan ya rantsuwar sun mara'a a tiƙalillahi min ha sai ga abin da ya fi tsoron Allah ya fi a cikinsa fafaliyati takawa ya rubu da rantsuwar ya je abin da takawar take ciki in mutum ya rantse ba zai kaza ba sai ya ga yin a nan tsoron Allah yake to ya bar rantsuwar ya je yi wannan ko kuma ya ce ba zai yi ba ko ya ce sai ya yi sai ya ga barin a nan tsoron Allah yake to ya je aiwatar da tsoron Allah ya bar rantsuwar tasa hadisin nan al-Imam Muslim ne rawaito shi a wata riwayar kuma sai ce kuma ya kafara sai ya bar wannan rantsuwar amma sai ya kafara ba kawai ca ya bar rantsuwar bai shiru in ya ce zai yi ya janye bai yi ba to kafara ta kama shi to sai je kafara amma ya aiwatar da abin da yake shine tsoron Allah din a ciki in na bari ne shi ma ya bari sai ya kafara ya bar abin da barinsa shine yafi tsoron Allah abin da hadisin yake magana kenan ko da mutum zai yi abin da tsoron Allah yake ciki shi ya kamata a kuma shi ake bi Allah ce muke mu sa irin abin da manzo mutane suke yi a samu sabani da yan uwa sai ga musamman uwa mace ta yi rantsuwa ko da ce dukkan zuri'arta su yanke hudda da zuri'ar wani kuma watakila wasu ɗaya uban su ɗaya ko uwarsu ɗaya ko uban su ɗaya ko kuma shaƙiƙai ne amma ba ruwansu to ko rantsuwa ta yi akan wannan yankewar sai a haƙura sada zumuncin shine ifi in ma ci ake ba za a yi ba sai a bar wannan sai a je a yi kafara shikenan magana ta wuce abin da ake bukata kenan alhamisu an abi umamata sudayy ibn ajlan al-bahili radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu fi hajjati al-wada'i wa qala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shaharakum وأدوا زكاة أموالكم وأديئوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح حديثي نبير أولا باب قروش ندق أبي أمامة سننس سديو ابن أجلان الباهلي مشهور صحابيني cikin sabon annabi alaihi salatu wassalam shine karshen wanda ya rasa cin sabon annabi alaihi salamu a ƙasar sham a san malamai har rubutu suke akan rasuwar sahabbai cewa na kaza shine irin su daga kansa a gari kaza babu sauran da ya ga annabi alaihi salamu wane shine wannan wane shine har aka zo kan wanda daga kansa ba wanda ya taba ganin annabi sun a duniya gaba daya to sun ce shi ma ilimi ne kuma mai amfani sanin rasuwar sahabbai da wanda wanda shine karshe wanda shine sannan wayannan mutanen kirki sabon annabi alaihi salam lokacin da annabi alaihi salam ya ce wanda da ya taba ganin sa aljanna za shi inda da imani ko ya taba ganin wanda ya taba ganin sa manya-manya sabana su irin su abu dalha su anas ba wanda ya taba buga kirje shi na taba ganin annabi alaihi ba taba yi ba dan mu gane yau muna cikin gururi wajen tinkahon muna kauna annabi sai muna takama sai dai ka ji wani ya ce na gode Allah tun na taba ganin abu dalha ba na taba ganin annabi alaihi haka suka dinga yi ba wanda ya taba cewa ga annabi dukkansu sai dai faɗa ɗan wasa bai ce na gode Allah da taɓa ganin wani dan shi wanan ya ga annabi sai shi ma fa ya gani saboda tawaru'u da tsoron ubangiji subhanahu wataala haka suke Allah ce mu ce mu da ba mu da gururi shi sudai ibn ajlan al-bahili radiyallahu anhu asan ya taɓa tafiya annabi sai bai gan shi ba sai da aka shekara annabi gan shi ce wannan waye yana sane wannan waye sai ce abu umamata sai kai ne ka zama haka ashe tun da ya tafi azumi yake shi kuma musulunci bai fiye san ibada da azumi ba kai ta azumi ko yaushe yanzu nan ya ci karfinka farillar da Allah ya dora maka akan nafila ka kasa farilla shi sa malamai suke ta kwakwar mutane akan mutum ya ce zai yi azumi a watan rajab gaba daya yi azumi a sha'aban gaba daya sannan yi a ramadan gaba daya bayan sallah kuma zai sake yin goma annabi sai ya hutar da mai ce in ka gama ramadan a cikin shawwal kai azumi shida siyamu dahari shikenan an gama in ba haka bai ce ka dinga azumin uku a kowane wata ko kai azumin litinin da alhamis shikenan ishe ka dan ya nufar da shi ya kuma faɗakar da musulmi sai tambaye ya ce kai ne naga ka zama haka sai shi azumi nake ta yi to kaga sako ya isa sai ya takaita kenan ya gwargwadon abin da ba zai ci jikinsa ya raunana shi ba kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗu fi hajjatil wada na ji manzala mai tsira da wancan lana hudu ba a cikin hajjin bankwana lokacin da ya je maka a arafa da ya tsaya a baɗin ƙorana ya hudu ba daga ciki sai ce faƙala ittaqullaha ku ji tsoron Allah duk abin da ake so da ya faɗa a baya nan duk wani ya kunshe shi in kana neman kamala na alkhairi mujmal wa mufassal makhsus khasun wa amun to ita ce takawa ta haɗa komai duk inda Allah yake son ya ganka to zai ganka duk inda baya son ganka ba zai ganka ba babu kiuya babu wuce gona da iri bayan abu da jahilci bayi dan wani to sun shiga ciki to shine ya ce a ji tsoron mu ji tsoron Allah sannan sai ce wasallu hamsa ku sallaci biya dani sallaci biya danin ku shine salloli biyar dinnan azar la'asar magariba isha asuba wato mu dawoma akai wasu mashaharakum ku azumci watanku shine ramadan wa addu zakata amwalikum ku kuma ba da zakar dukiyoyinku in ta yi wa adi'u umara'akum ku bo kuma shugabanninku muddar suna kan tafarki ku bi su in kun yi haka tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ubangijinku rawahu tirmizi tirmizi ne rawaito wannan hadisi dalilin kawo wannan hadisi shine ittaqullaha jin tsoron Allah kuma sai aka lissafa mana a ƙarƙashin takawa ɗin duk wannan suna ciki to abinda mutanen yau muke da ɗan muke da ja shine a ɗiwo umara ku biya ga shugabanninku to muna ganin ka ku biya ga shugabanni kamar faɗuwa ce ba daidai ba ne wannan musulmi ba a yadda ya zama ɗan tawaye ba duk abin da aka ce an shimfiɗa da sunan hukuma don masalahar ka akai don masalahar ta don masalahar kowa da za a bar al'umma zama kara zube to da bani zai fita daga gida duk in ya fita wanda ya fi shi karfi sai ya daure shi ya sayar ba abin da za a yi amma in aka ce akwai nizami za a bi shi kenan an ce zamanin sai na umar radiyallahu anhu yana khalifa in ya zo ya tadda yara suna wasa radiyallahu anhu ya ji sun ce wasan sarki to ba zai wuce ba sai ya dawo sai ya tambaya waye sarkin wannan da sai ce akwai wani umarni da ya bayar in an faɗa sai ce to ni zan fara yi saboda a koya wa al'ummar musulmi biyayya an zo danja ta kunna ja mai hankali yana da abin hako sai wuce sai wuce abin da zai haifar in wani zo suka yi tawo gama za a rasa rai a rasa dukiya a rasa lafiya ka ga nizamin da aka yi dan almasalatul mursala aka tsara wannan ko a sa wanda zai zo ya tsare ya haka dakata sannan ya bana ta kai sai da gora a hannu a ce dan adam zai da haka wata shekara da muka shiga Nijar za mu je wata ta'aziyya mun shiga kasar mun fara tafiya shiga wata budurwa bafulata na da shanu masu yawa muna yin hamda za su tsallako su haura titi tana jin hamdin nan da ta daga sanda haka ba saniya ɗaya ta motsa sai da muka wuce ta sauke sandar sannan shanu suka tsallaka titi yace kaga inda shanu suka fi mutane mutane hankali muna jira mun wayi gari ba mu da hankali dan ba mu bin doka mun dauka wayewa ce ba wani bannanci a ci wani sai kauyanci sannan ka je can zaka tadda jami'in tsaro yana kan butu butu ya kishinge ya kwanta ya rigingine da jaridar sai na karanta wani lokacin a cikin rumfa ta zana an ɗauki zare kawai an saka hanya ba wanda ya sai tsallaka sai an sauka an je an gan shi an yi magana ya gamsu shi zai zo da hannunsa ya ɗauki amma kana shigowa najeriya sai dai ka tadda manya-manyan katakwaye an buga musu manya-manyan kusoshi to da ba masu hankali ba wai sannan mutum zai tsaya ba daidai ba ne mutanenmu su zama irin wannan muna cutar kanmu muna lalata abubuwa akwai wanda aka turo shi daga wata university a london mun je wata samina a kaduna wani dokta ke ga ya je can sai aka turo wani ya zo kano zai zo kano zai je kaduna zai yi wani nazari akan tsari na tafiya akan hanya da biyayya ta rayuwa da yadda gwamnati take to tun da ya zo idan ga ganin cikin unguwanni an yi ramram masu tsawo sai ce karatun ma ya isa a nan ba sai ya ji ko ina ba ya rubuta rafar ya koma wasa kawai sai na tabbatar ba biyayya ba biyayya ya kamata mai kokari wannan a hajjin bankwana annaba su faɗi wannan ya ce in an yi haka za a shiga aljanna to ya kamata mu gyara sallan nan mu zo muna yin ta akan yanda ya kamata azumin nan mu yi shi yanda ya kamata wanda suke da abin ba da zakka su kokari su fitar su saka ta inda idace sannan kuma biyayya ga duk abin da aka tsara na mulki wanda zai wa al'umma amfani ga al'umma su yadda su bi domin maslaha ce a cikinsa don an yi haka tarkulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ubangiji Allah sa muna ciki rawahu tirmizi fi akhir kitabis salat tirmizi ne rawaito wannan a cikin karshen littafin sallah wa qala hadithun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wannan sahabi ali dan hatamu ta'ir radiyallahu yana daga cikin ɗabi'un sai ce san sallah yace in aka yi kiran sallah in wani irin wani irin shauki da yake kama shi ba zai fassar ba irin daɗin da yake ji yanzu fa sallah za a yi yanzu fa sallah za a yi ko ba taɓa zuwa sallah sai an yi jiran sama shi yake tsara ya jiran lokacin sallah shaka rayuwarsa take in ya zo ya da tururuwa ta fito da yawa ya je samu abinci dinga sace makota ne bai bukata ya musu abin arziki makota ne musu abin arziki ba ya kunna musu wuta kona su ba sai ba ba su zo ba ya ba su Allah taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh